masu kire ba ya ana daga murya hafi sakai a wajen kurka daga murya biyar wancan ma kada ka ba jin muryar kasa da wannan na ƙarshen da inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والسلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات yawa ‘yan uwa masu albarka kamar yadda yadda aka saba a duk yau mulkamis ba da salatul asiri ila salatul magharibi muna gabatar da wannan littafi mai albarka wanda aka yi sani da tafsirul qur'anul azim na babban malami al-imam ibnu kasir wanda ake mishi alkunya da abul fida kamar da kullun ake tarifin shi na farko dai malamin tafsiri na biyu kuma malamin hadisi ne na uku kuma malamin tarihi yau zamu tashi darasi na gomiya ɗari da uku cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran ayata 112 dan haka kenan ustaz Isa sai ka fara karanta mana layi su sawa ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim na'am laysu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات نعم وأولئك من الصالحين ubangiji madaukakin sarki ya ce laisu sawa ai ba za su zamanto daidai ba wannan ayar malamai sun mata tafsiri guda biyu wasu ya suka ba da ma'anar wai abin da ake nihi da al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu al'ummomi babu yadda za a yi su zo ɗaya musulmi da yahudawa ke amma insha Allah za mu samu tafsiri daga abdullahi dan mas'ud da kuma maganar abdullahi dan abbas zance mafi inganci ba comparison ki al'umma bane ake daga cikin yahudawa akwai mutanen girgi kuma akwai mutanen banza daga cikin mutanen banza wancan satin mun zano cewa mutanen banu isra'ila wata rana a rana ɗaya sun kashe annabi 300 a rana ɗaya ba kuma bayan sallar da asar suka je suka bude shagunan su na sai da su dankali su tumatum su albasa bayan la'asar kai ka ce ba ai ba komi kuma a wata ruwa din ba kuma ce ba an nuna cewa ya ma ya haka ke ko Allah madaukakin sarki ga tartar da mu to shine Allah yake so mu ƙara komawa cewa duk inda kaga Allah an ce Yahudawa ba dukan su bane aka la'anta duk da cewa dai mafi yawan su ƴan iska ne minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun an yi misali da yawa na yahudawa to Allah ce la su sawa'a ai ba za su zamanto daidai ba bai yanda za a yi a ce wai dukkan yahudawa daidai a a cikin su akwai mutanen girki min ahlil kitabi ummatun qa'imatun daga cikin yahudu da nasara akwai al'umma qa'imatun wadda take tsaye akan bin dokokin Allah yatuduna ayatillahi za ku same su suna karanta ayoyin Allah ana al-layl a wani yankin lokaci na dare wa hum yasjudun kuma za ku same su suna qiyamul layli shi da hum yasjudun kinayati bayan wannan kuma yu'minuna billahi wal yawmil akhir za ku same su suna yin imani da Allah karan kanshi shi Allah ma'ana Allah madaukakin sarki haka aka same shi kuma shi halitta ko da halitta wal yawmil akhir sannan kuma za ku same su sun yi imani da ranar ƙarshe wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kuma daga cikin yahudu da nasara za ka samu akwai wasu 'yan al'umma 'yan kaɗan wanda suna umartar mutane da aikata kyaukyawa sannan suna hani daga mummuna shi ne aikata saɓan allah wa yusari'una fil da kuma za ka suna rigegge ne a cikin aikata alherori duk wani abu wanda ya shafi bangaren abinda in an yi ake samun ɗaukaka a wajen allah ko kuma ana samun barala to za ka suna rigegge ne kamar yadda allah ce wa fi zalika falyatanafasil limithli hadha falyamalil amilun to daga cikin yahudu da nasara akwai wanda in kaga suna gasa tsakanin su to akan biyayyar Allah ne akan abubuwan da ake tara lada ne saboda gobe kiyama a samu tsira he ubangiji madaukakin sarki bayan ya musu wayannan ya babbaka he ta wa ulaika minas salihin to masu irin waɗannan ɗabi'ar suna daga cikin nagartattun bayu na kirki kaga ka iya cewa kenan kaga ashe la'antoti da muke samu a cikin alkur'ani cewa wasu daga cikin yahudu da nasara Allah ya tsine musu albarka ya sanya hushin shi a kansu ya sanya wasu daga cikinsu suka koma alhazarruka wasu suka koma birrika wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada tagut wasu kuma suke bauta shaytan to mun gane cewa ashe mafi yawan su ne kaman a ɗari gomiya tara ubangiji madaukakin sarki ya tsine masa albarka basu da aiki ya saban Allah ya kashewa annabawa ya saba dokokin Allah to amma akwai yan kaɗan daga cikinsu na kirki to Allah madaukakin sarki ya masa albarka wa ma ya fa'alu a karanta ko na'am
wa ma ya fa'alu min khairin falan yukfaru wallahu alimun bil muttaqin innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Ubangiji madaukakin sarki ce wa ma ya fa'alu min khairin daga cikin waɗannan ƙungiyoyin na Yahudawa da Kiristawa ‘yan kaɗan jin na girgin duk abin da suka aikata na alheri a wata kira alkamin da ta zo a tawar shi wa ma ta fa'alu bitta al-mukhababa da ta'un wadda take nuna cewa kaman da su ne ake zanta amma wa ma ya fa'alu jumla ce wadda take kabari a fi'ilin mubari duk abin da yahudu da nasara suka aikata na alheri Allah ce fa lan yukfaruhu ba za a hana musu ladan ba wallahu alimun bil muttaqin lalle Allah madaukakin sarki masani ne dangane da masu tsoron Allah ba he ka hoto ba ka ce mutane kai mai tsoron Allah ne ko kai mai imani ne ko kai mai kyauta ne a'a Allah shine masani dangane da waye mai tsoron Allah da wannan ne zaka ga Allah yana yawan ta falatu zauku an fusa kun kar ku rika tsarkakewa kanku Allah madaukakin sarki shine yake tsarkakewa mutane innal ladzina kafaru lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah ko umarnin Allah lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a lalle tarin dukiyarsu ko tarin 'ya'yansu ba za su wadata su musu komai a wajen Allah ba a gobe kiyama duk mutumin da yake kafircewa ayoyin Allah to kalle tsammanin cewa yana da tarin dukiya ko ta kilan an zaburo a gobe kiyama zai hudo ta miliyan ko miliyayyika irin yanda a duniya in kai wani babban laifi in an zo za a je wajen shara in ka dan bada wani makudan kudi ga an karba ma'ana cin hanci kenan ko kuma ya baka gaskiya to kalmar mutum ya tsammanin cewa a lahira ana karbar cin hanci duk abinda kuka yi inda na kafirci ne Allah ya ce to kusan cewa taron dukiya ko taron ƴaƴa ba abinda za su wadata su muku gobe kiyama wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu saufa yura sun mai yuji zahul jaza'al awfa Allah ya ce ba abinda mutum zai gani gobe kiyama sai abinda ya aikata da kanshi kalkai tsammanin cewa gobe kiyama zaka ga lada matakar ba kai bane ka aikata shi wa ulaika ashabun nar kuma irin waɗannan masu irin wannan dabi'a wanda ubangije ce ayi abu siki ko Allah ce a hanis ce an ki ba a hannu ko Allah ya umarnin abu wani ce an ki ba abin shi waye wani ba ubangiji madaukakin sarki ce to masu irin wannan dabi'ar su ne yan wuta na uzu billahi ta'ala min zalika hum fiha khalidun kuma su a cikin wutar masu dawwama ne in aka sa su hal abadan abada bisa wuta inna lillahi masha Allah na'am مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون wannan lafazin a Qur'ani shi kadai ne walakin anfusahum yazlimun idan ka samu walakin kanu hum zalimin ko walakin anfusahum a walakin walakin walakin kanu anfusahum yazlimun ko walakin inna la yazlimun nasa shay'a inna la la yazlimun nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yazlimun sai dai kai ta samun haka amma walakin an fi samu ya zilimin ita kadai ta a ƙura'an in ba dan guri ya kure ba dukan su biyar ne a ƙura'an masu irin wannan sala to duka dai dai ka samu cewa ko walakin kanu an fi sahum ya zilimin dai amma su ne suka tuci kansu ko kuma walakin kanu homo zalimun a'a su ne dai azzaliman haka dai zaka yi ta gani amma wannan malamai suka ce ita kadai ce ubangiji madaukakin sarki baya zalim da halittu te masalu ma yunfikuna fi hadhihi alhayati ad-dunya misalin abin da suke ciyarwa a cikin wannan rayuwar ta duniya to su wa kenan ake ni ana a'a an bar zancen yahudu da nasara yanzu magana ne ake akan kawo kawo ko a cikin waki in ba kuma ta yahudu da nasara an kare zancen su in kun lura ayal ai tambaya da aka kawo cewa laisu sawa'a yahudu da nasara iri biyu ne daga cikin su akwai wanda suka yi imani kuma akwai wanda ba su yi ba imani duk da cewa wanda ba su yi ba imani a kashi 119 ne ko to da aka zo duka aka faɗi hukuncin su eh kuma sai aka tsaya aka ce ne wa ma ya fa'alu min khairin kaga jawab bashar abinda yahudawa da kiristawa daga cikin yan kadan jin suka aikata na alheri ya Allah ce falan yi kufaruhu a wata kira'al falan tukufaruhu ba za a hana muku ladan ba ko mun kankanta shi Allah zai samu da ko su rubuta kuma ba a cuta Allah bai zalunta inna Allah la yazlimu misqala zarra to yanzu da aka aka ce mene innal ladzina kafaru kaga innal ladzina kafaru jumla ce wadda take mubara min ayi ummati min ayi nau'in wa min kulli jinsi ko da daga musulmi kina wannan kalmar amuci ina fata mun fahimta amuci wannan ba ka asibiti lalle waɗanda suke kawurcewa Allah sawa'an ko a bagage ko a nasaru ko a yahudawa ko a italiyawa ispaniyawa amurkawa in a wata kabila ta kawurcewa Allah wannan hukuncin da yayi to kar ka dauka cewa a wani bangare guda kana taimaka mutane abinci ko kana huduwa mutane ruwa saboda suna da matsalar ruwa ko kana taimaka musu matsaloli na makaranta ko kana taimaka musu matsala ta talauci to Allah madaukakin sarki ya nuna cewa in dai ka zamanto cikin masu kawurcewa Allah to bari ka shi masalu ma yunfiquna fi hadhihi hayati dunya misalin abinda irin waɗannan mutane suke ciyaswa a rayuwar duniya su ake ga wadai Allah ya ce aje ayi sallah suka ce an yi ba a shekara akwai wani wata guda Allah ya farla da azumi duk wanda yake da lahiya ba dan bulaguro bane to Allah ya wajabta ma yin azumin wannan watan hal ya kai shine azumin Ramadan lahiyar kalau kai ba dan bulaguro bane baka da matsalar komai kace an yi ba ai ba shi bane kafirci ubangiji ya ce ayi sallah da lokaci biyar kace an yi ba ai Allah ce in kana da kuɗi ka je ka aikin haji kace an ba yi kuma ashi ba zalika min al-a'mali al-mafruḍa da abin da ya kama da haka na ayakuna wanda aka farlanta to wanda yake da irin wannan aqidar Allah ce misalin irin waɗannan mutane abin da suke ciye su ba a cikin rayuwar duniya kamar misali rihi kamar wata gangarumar iska ce ta taso fiha sirrun a cikin ta akwai sanyi mai tsanani wannan sirrun ne Abdullahi dan أمسينا وأمسى الملك لله jami'ul bayan an ta'awil ayatul qur'an yace alqawlur raji shine bardun shadid sanyi wanda yake mai tsanani wasu sun ce biha sirrun yani biha nar ai narun muhtarika wuta wadda take mai gaugawar kuna amma zance mafi inganci iska ce Allah yake turowa wadda take mai tsananin karfi wanda an wa wasu mutane ma da suka kafirta Allah haka ce to dai nan Allah misali yake mun yanda wannan gonar za ta hallaka to haka aikinka na lada in kai a wajen Allah bai amfani da kana yi ne yana tahiya me yasa saboda abin da za a dora ma a mizani baka da shi da farko ka hanga har ba mutum aiki na lada ko a rubuta mashi ya zama domin musulmi to ko Allah ya ce ai kuka ta hange ba kaga kai a zahiri Allah ma baka yarda da shi to ya za a yi baka yarda da Allah kuma ka ba Allah wani abu ya baka lada wani ai kaga tatsin ne yace fiha sirrun a cikin wannan akwai wata iska mai sanyi asabat harsa qaumin zalamu anfusahum ya ta samu amfanin wasu mutane ko kuma ta samu gonar wasu mutane har ismul jinsi yana daukan amfanin gonar kuma yana daukan ita gonar karan kanta ya samu amfanin gonar wasu mutane ko kace ya samu gonar wasu mutane da ya zo ya bi ta kanta wannan iska dolar take mai tsananin sanyi ya ta huce akan wannan gonar ko wannan gargal zalamu anfusahum irin mutanen da suka zalunci kansu to nan me ake nihi wa ayyu zulmin yuridu Allahu azza wa jalla ko wa ayyu zulm arada Allahu subhanahu wa ta'ala الشرك والكفر دين asabata harsa qaumin zalamu anfusahum wannan iskar wadda take mai tsanani wanda sanyi ne a cikin da ya ta samu kayan gonar wasu mutane wanda suka zalunci kansu ubangiji madaukakin sarki yana mai da zalimcin kanka shine in ka ki bauta mishi watakila zaka iya cewa Allah ne ka zalunta a'a idan baka bauta ma ba Allah ba abin da kake rage mishi kuma aka tashi kiyama wa za a sa wuta kaga kai zaka sha wuya shi kuma baka kara shi ba baka rage shi ba kaga a ƙarshe wa tutukan shi kaga kai ka tutukan ba a halaka duhu ta halaka shi ma'ana fa afsa da dushi ne bimana fa halaka duhu wa ma zalamahumullah Allah madaukakin sarki bai zalunce su ba dangane da in sun yi aikin lada yake hana musu ladan saboda su ne suka yi imani da shi su ne suka kawo hurce mishi su suka kangare mishi suka mishi taurin kai walakin anfusahum yabulimun amma yadda ka'idar take su ne da kansu suka zalunci kansu qala ibn abi naji wani ɗaya daga cikin tabi'ai ana ce da shi ibn abi naji za'am al-hasan ibn abi yazid al-ajli wani ana ce da shi al-hasan ibn abi yazid al-ajli wai shi a tsammanin shi ya samo labari an ibn mas'ud fi qawlihi ta'ala la yisu sawa'a min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun qala yace wai abinda wannan ayar take ni wai la yastawi ahlul kitabi wa ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu ra'ayku duk lokacin da malam yace za'ama bai rabu da magana kai ne kake tsammanin haka ne amma abin ba haka nan bane yace wa haka ka kala suddi haka al-imam suddi ɗaya daga cikin almajiran abdullahi dan mas'ud shi ma ya faɗa wa yu'ayyidu hadha al-qawl al-hadith alladhi rawahu al-imam ahmad ibn hanbal bi musnad suka ce wannan wadar wai abin da yake karfafa shi shine hadisin da al-imam ahmad ibn hanbal ya rawaito a cikin musnad shi za ka diba musnadul imam ahmad ibn hanbal lambal hadisi na 376 kasan kun diba rakam daya حدثنا ابو النضر وحسن ابن موسى قال دكان su gabaki da suka ce haddathana shayban an asim an zir an ibn mas'ud zir daya daga cikin almajiran abdullahi dan mas'ud wanda yace ya samu labari daga abdullahi dan mas'ud yace duk wanda ya fassara muku da cewa wai ma kazabal fuadu ma ra'a wai ayar tana nihin cewa wai manzan Allah ya ga Allah ya ce to bai ma san ba tafsirin alkur'ani ya ce abdullahi dan mas'ud ya ce mani abinda annabi ya gani shine mala'ika jibrilu a siffar shi ta mala'ika yana da hukahukai ɗari shida a ina ya gan shi inda sidratul muntaha amma saboda tsabar sarai malaman bid'a zaka yi suna ta wai la qadara au nazalatan ukhra wa la qadara au nazalatan ukhra inda sidratul muntaha duk wanda ya faɗi wannan magana a tafsiri ya kace mishi kenan da mun annabi so biyu ne ga Allah in yace a ya zaka ce so biyu ne ga Allah ya kace yo ayat ai baka fassara ta bayan da ta zo wala qadara au nazalatan ukra a larabcin an ce nazalatan ukra abu ɗaya ne gobe da kaga kenan wanda ya fassara wannan ayar kaga bayan ya saba ka'idar larabci kuma ya kawo cewa tafsiri wanda yake as-sahih hu ad-damir yaudu ila jibrilu alaihi salam dukkan malaman tafsiri kaga abahu hurairah wala kadara au addamir ya gudu ila ina ila ayin yace ila jibril dai kenan ko sahabbai kenan abdullahi dan mas'ud wala kadara au waye gani yace malaika jibril abi zarrin al-gifari aka ce wala kadara au nazalatan ukra inda sidratil muntaha ku kenan waye ya gani yace jibril dan Allah kadi ba gani aisha radhiyallahu anha wala kadara au nazalatan ukra waye ya gani tace malaika jibril asfa shi ta malaika yana da hukahukai ɗari shidda kuma in kana so ka gane wannan tafsirin ko sahihu muslim musamman al-imam muslim ya dauko nan ayat wala qadar ahu nazalatan ukhra inda sidratil muntaha inda hajannatil ma'awa izi yagsha sidrati ma yagsha ma zagar basaru ma daga hal yazwa la qadar amin ayati rabbihil kubra yazwa karshe a karshe aisha ta ce duk wanda ya baka labari annabi ya ga Allah ya tabka Allah gariya kaga amma yan bid'a duk wannan tafsirin kan kaga dai wannan tafsiri ne na ahli sunna wal jamaa amma yake tsallake wannan tafsirin yake je ka dauko ta riwaya wanda ba yau ba malaman hadisai sun yi kata kata da ita cewa shi kanshi Abdullahi dan Abbas wanda shine wanda ya fara ba da fatawar cewa annabi ya ga Allah daga baya da aka tattara shi ta ni ne ban bayyana yace abinda annabi ya gani ya ga Allah a mawalki ina ba da mun bayyana annabi ya ga Allah aka ce mene yace a zuciye shi ba a ido da ido to kaga wanda ya fata wani farko ya canza to dan mi kai yanzu an samu malaman shi sun ce ba haka bane kuma banda wannan shi da kanshi ya canza to in baka san ba riwayar inda ya canza ita ma riwayar tana cikin sira na ibnu ishaq kuma da riwaya wadda take muntasira ibnu ishaq ba wanda bai san shi ba shugaban masu ilimin sira na duniya kaga gaba baki daya yace an samo riwaya muttasilatul isnad wadda take da ittisali wanda yake na isnadi abdullahi dan abbas almajirin shi yace kace annabi ya ga Allah a lokacin da ya isra'i da mi'raji mun je mun tambayi malamar ka Aisha ta ce bi gaba Allah ta ce na'am qad ra'ahu bi fuadi saboda Allah tambaye ka inda gaskiya ta kake nema to wanda kake kafa hujjar da shi wa waccan fata wadda ya bada fa ya kare ta ta da kanshi ya tabbata cewa kuskure ne saboda in ka komo asali ma nassin alqur'ani ya nuna cewa a duniya ba a ganin Allah babu wata halitta da za ta ga Allah a duniya ba wannan Allah ne ya declaration a yana la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul wa huwa al-latiful kabir wani alimi take nuna annabi Musa ya ce rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani malaman tafsiri suka ce lan tarani fi dunya walakin satarani fil akhirah duk wannan tafsirin ka zo ka tsallake shi ka zo ka dausho ba Aisha ta ce duk wanda ya ce muku annabi ya ga Allah to ya tabka Allah babbal ƙarya da haka ku jale su su yi ta ƙarya su ai a maulidi muna jin su haka suke tawa mutane barazana yana daga cikin karamomin manzan Allah yana cikin mu'jizojin shi shine ga Allah ido da ido dan Allah malaka ba gani ka ƙaryata nassin alqur'ani ka ƙaryata Abdullahi dan Mas'ud ka ƙaryata Abu Hurairah shugaban masu hadisi na duniya gabaki daya ka ƙaryata Abi Zarr al-Ghifari ka ƙaryata Aisha wanda a cikin malamai duka na sahabbai goma tana cikin goma wajen dubu ɗari da dubu goma sha hudu da wani abu ba aka ɗaure dibire ne har da ita a cikinsu ta ce duwanda ya ce ma annabi ya ga Allah to ya tabka Allah ƙarya ni na fara tambayar manzan Allah kaga Allah ya ce ban gan shi ba haske kare to su yan bida adama ka san Allah ya ce fa ammal ladzina fi fa ammal ladzina fi qulubihim kowa kowa ne da ni fa ta aiko fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu bitiga albitina wa bitiga ta'wili wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah to su wadanda dama suke neman fitina duk inda aka samu wata magana ga lura sai aka samu alqaulur raji da alqaulul marju su kuma su koma goyen bayan ne alqaulul marju Allah raba mu da cikin irin waɗannan masu irin wannan tunanin shi yake tsammanin wai abinda ayar take nihi laisu sawa'a wai la yastawi ahlal kitabi wa ummata muhammadin wai ahlul kitab ba za su yi daidai ba da al'ummar annabi muhammad suka ce abinda yake karo wannan riwaya ya saka wannan riwaya daga Asim daga Zir daga Ibn Mas'udin kala yace akkara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama salatal isha wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya jinkirta sallar isha kamar yadda yazo a cikin riwayar Abi Dawud yace in za a kwata mata lissahin kaman waye da kai ta farkon dare ina fadan bai mata farkon dare kaman wajen goma da rabi zuwa 11 Annabi bai ba sallar isha sahabbai sun tattare suna jiran shi da aka kusa kaiwa 11 ta dare sun makara ja ila al-masjid ila al-masjid sana annabi ya hoto masallaci zai musu sallah fa idan nasu yantaziruna salata yaga mutane suna jiran sallah fa qala ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ta amma innahu laysa min ahadi hadhihi al-adyan ahadun yadhkuru laha hadhihi as-sa'a ghayrahu yake cewa amma kun san wani abin mamaki babu daga cikin waɗannan addinin nukan wa'inda suka wuce na baya dinul yahud wa dinun nasara wani ɗaya da aka samu yana ambatan Allah a wannan lokacin da na zo ga yarakun in baku ba kun gane waye suke ga cewa tunda annabi ya faɗi wannan kenan comparison ne ake da ne da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da kiristawa da yahudawa qala he suka ce fa nazalat hadhihi al-aya annabi yana faɗin wannan magana ne wannan ayar ta sabga laisu sawa min ahli al-kitabi ummatun hal zuwa ila qawlihi ta'ala wallahu alimun bil muttaqin to kalka rudu da wannan hadisin da suke so ala dole su ce za su fassara wannan ayar da cewa wai ana comparison ne da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da al'ummar annabi Musa ko kuma al'ummar Yahudawa ko kuma al'ummar Kiristawa yace wal mashhur inda kasirun min al mufassirin zance mafi bayyana wanda ma'anar shi ta hutuwa a hili a wajen mafi yawa daga cikin malaman tafsiri kama zakarahu Muhammad ibn Ishaq shugaban masu sira na duniya gabaki daya wa gairihi da wani shi warawahu al-Aufi الإمام الأوفي التابعي المجرى عبد الله بن عباس عن ابن عباس يتي أن هذه الآيات نزلت بمن آمن من أهبار أهل الكتاب wannan ayar zance mafi inganci ta saba kai ne cikin waɗanda suka yi imani daga cikin manya-manyan malamai daga cikin yahudu da nasara ka abdullahi ibn salam wa asad ibn ubayd wa sa'ad ibn shu'ba wa gairihi to wannan ayar ta saba kai ne akan su wa'annan ku dukan su manya-manyan malamai ne na yahudawa ina ba da mun fahimta to yanzu ne ba in mun dau alqara'inul haliya wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah in kadiba al-ikhtiyaratul ilmiya nashi da ya kawo ya nuna cewa in kana so ka gane alaƙar tafsirin wata aya da wata aya sai ya faɗi wani ɗan misali ban san ba ko kun gano cewa da za a ce ma duka maganganun guda biyu da waccan riwaya da aka samu daga Abdullahi dan Mas'ud ka lura da wannan fatawa ta mafi yawan malaman tafsiri duka muture su mu yayi da su to in zan yi aiki da alqara'inul haliya in ka diba muqaddimatun fi usulit tafsir na ibnu taymiya ya kawo wasu ka'idodi wanda zaka iya gane in an fassara aya to wannan ayar ina za ta koma dangane da ayoyin da aka ambata a baya ku diba inda ku yi bincike ku gani a ina za mu iya ganewa cewa wai wannan ayar tana nuna cewa ana nihin cewa da al'ummar manzon Allah da yahudawa ba za su yi daidai ba ko kuma a magana ne ake akan su yahudawan a tsakaninsu sai kun yi aiki da baya kamar wata aya ce za ta nuna ma cewa wannan laisu sawa aikin tana da alaka da tafsirin wasu ayoyi wanda muka ambata a baya za ka yi aiki da tafsirin laisu sawa a wai jawabin sharɗi ne ko kuma jumla ta iya itirabiya in mun ɗauke ta a matsayin jumla ta iya itirabiya sabon labari na bashi da alaƙa da ayoyin baya an kuma mun ɗau cewa jumla ce wadda take kabariya kaga dole abin da take bada labari shine abin da ya faru na'am jumla ce kabariya ko kenan anan tafsirin ta ta ina zamu gane cewa ana nuna cewa a cikin yahudu da nasara ba ɗaya ba suke akwai yan iska akwai mutanen girki wannan ayar kenan ta ina zamu fahimci cewa lalle bayanin yana da alaka da baya sai ku karanta wata aya a baya sai mu gane kenan alaka da wannan ayar da su masha Allah to kaji wasu daga cikin su saboda iskanci sai aka buga musu kaskanci da walakanci me yasa aka buga musu kaskanci da walakanci sai ka tsallake sai ka ce zalika bima asau su kuma waɗannan ma su kuma waɗannan ma laisu sawahatan min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli min yace wa hum yasjudun kaga waɗannan su me suka yi biyayya su kuma waɗannan ma kawurci to kaga kenan laisu sawa tana so ta nuna amma ba za su zamanto daidai ba daga cikin yahudu da nasara akwai waɗanda su suna yawan karanta alƙur'ani ga sun yi imani da attaura kuma kai tsaye suka saka imani da attaura ka lura suka zo suka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama suka yi imani da alƙur'ani suka yi imani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sai daidai da waɗanda su kuma ba su raba da alƙur'ani ba su yarraba da manzan Allah kuma ba su yarraba da addinin musulunci sai daidai to shine Allah ba su amsa ce laisu sawa ba yanda za a yi su daidai da waɗanda suka yi imani da manzan Allah da alƙur'ani da musulunci da waɗanda ba su yi ba imani da shi ina ga ai wannan tafsirin ya wuce ko ubangiji madaukakin sarki yake cewa ina ga muje gaba saboda karatun yana da yawa na in kuma ba gane ba tafsirin min ahli alkitabi ummatun qa'imatun ibnu kasir ya waqaha man a ƙara bayyana eh a ƙara bayyana ko kuma ya ce laisu kullihim ala haddin sawa'i dukkansu yahudu da nasara ba za a musu kullum gori ba a ce wai duka iyakarsa ɗaya ne a ce duk inda ka ga tsinuwa akan yahudu da nasara dukkansu a gini a'a laisu sawa a tara bakin a'a ba ɗaya ba suke wasu da wasansu bal minhumul mu'min kun samu gurin daga cikinsu akwai mummuni wa minhumul mujrim kuma daga cikinsu akwai dan iska ولهذا قال تعالى dan wannan ne ma dan Allah nuna mana cewa ba dai ba suke yace min ahlil kitabi ummatun qa'imatun daga cikin jama'ar yahudu da nasara akwai al'umma tsayayya ai qa'imatun bi amrillah tana tsaye akan bin umarnin Allah mudiatul li shar'ihi daga same ta tana mai biyayya dangane da abinda Allah ya dora masa na doka muttabi'atu nabiyillah daga same su suna masu bin annabin Allah fa hiya qa'imatun ya'ni mustaqimatun don haka za ka same ta mai biyayya ce a tsaye take akan bin addinin Allah ya tuluna ayatin lahi ana alaili wa mai sujuna ayyu kimunan laila za ka same su suna sallar dare wa ya kasuruna tahajjud kuma za ka same suna yawan yin sallar ta ƙarshen dare wa ya tuluna alqur'ana fi salawatihi za ka same su suna yawan karanta alqur'ani a cikin sallolinsu to wannan kun ga ai kai tsaye ta nuna mana cewa kenan a cikin yahudu da nasara akwai mutanen kirki kuma akwai mutanen banza duk da a ayil mun gane cewa na banzan suka yi yawa ko kamar yadda muka istidlal minhumul mu'minun wa kasaruhumul fasiqun na
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم نعم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر نعم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون نعم ها أنتم ها, ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنابل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani Allah sa mana cikin su la tattakhizu bi qanatan min dunikum kalku da ku rika rikal wasu wanda ba ɗan cikin ku ba a matsayin yin shawara ko kuma a matsayin gaya musu duk wasu sirrukan in an ce bidanatan shine ka riki wasu mutane wanda ba musulmi ba kuma ka rika faɗi musu duk wani abu wanda ya shafi bangaren addinin musulunci wani abu wanda za ku yi na ci gaba misali za ku gina wasu ɗaukakkuka ko wasu makarantu ko kuma a wata matsala ta zo muku kuna so kuma ya za a yi a huta daga cikin matsalar to Allah ya ce kallaka yarda ka kaiwa wanda ba musulmi ba shawara nan kullun gore ne akai koma waye wa min dunikum in ga lura takhsisu takhsis min dunikum duk wanda ba ku ba ku mijin su a gani al muslimuna kar ku sake ku riki wasu mutane a bakkan shawara in dai ba yan cikin ku bane la ya aluna ku makabalan bisa takaita muku duk wani abu wanda yake na kaskanci da wadatanci da cuta duk wani abu wanda za su ba ku shawara ta yadda za ku cuci kanku shugabanninku su cuci talakawan ko kuma wani abu wanda in kun yi za ku yi asarar kuɗi ko za ku yi asarar wani abinci ko asarar dukiya to irin wannan shawarar ita ce za su ba dan Allah malam ka diba ga Jibril wanda Allah yake bayani amma ka diba ga mutanen mu ne sun ka dau tunanin yan kasar mu suna ga cewa babu yanda za a yi ma wannan rayuwar ta mu ta tahi in bu mu yi ba aiki da turawa dan in bu kuma ce ba in kuna sauraron diskurkin su daidai ko ki suna wadan haka nan ina ga kwanan nan ma ai an yi irin wannan abu za ka suna ta wai waɗannan mutanen da kuke zagi in ba don ku jahilai ba ne ba wani diskur da na ji wani babban ƙasar mu da ya faɗi wai ya nuna mutane cewa jahilai ne ma ba su sani wai waɗannan turawan da ake zagi na faran shi ko ƴan amurka wai in muka saki suka yace mu baya wai ta kare mu wai ƙasar ta mu ma ba za ta zama na lahiya ba ko kama kanmu ba ma iya dan Allah yanzu mutum musulmi ya faɗi wannan magana in a ce da ilimi ne faɗi kaga ai ridda ne wannan magana billahi alazim in a ce a kasan ka hudu ne ka hudu wallahi radda ne ka hudu daga musulunci ubangiji mai daukakin sarki ce a yabi tabuna inda humul izzata fa innal izzata lillahi jami'a shin kuna neman girma ne da buwaya da daukaka da samun ci gaba a wajen yahudu da nasara kaga tambayar ku sai ki kaga ai hamzatul istifham ta kaga ku kai shure ce to fa innal izzata lillahi jami'atu lalle ka san da cewa daukaka da girma da daukaka da taimaka mutane da ci gaba a wajen Allah suke duka gabaki daya ana nihin babu ko kadan a wajen ko an ba a wajen Allah in ka koma suratu fadir Allah ta man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a duk wanda ya zama to yana neman daukaka ko so kaje ka koma director a labaljinka ko so kaje amma premier minister ko amma deputy ko amma wani matsayi prefect ko super prefect ko mayor to Allah ta ka nema a wajen Allah ba wanda zai makan ba Allah to kaga ya nuna cewa duk wanda yake neman daukaka sawa'an mutum ne daban ko ƙasa ce ko yanki ne na gari ko wata ƙauye ce Allah ce karka nema a wajen kowa ba wanda yake bada a waje na ne yake to yanzu wanda ya zo ya huto ya ce wai in ba abu ba turawa ba a ci gaba to anya ya san Allah ba Allah yana ce maka duk wanda yake neman daukaka to kalle je wajen kowa daukakar a waje na take kuma ni ne mai bada in na ga dama in bada Allah ce qulillahumma malikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الكي أي بمعنى كله in kuma wani ya ce a alheri ba duka bane a wajen Allah akwai dan kadan a wajen wani to sai ka faɗi mu dan kadan kin a wajen waye mu je ba in ka ce mu a wajen wani ne in mun je da farko ma bila dama yan wannan masallacin kade zamu iske shi ba yan murya kawai bila kai sai ka ce kana son miliyar dubu dari wannan min shihadil mal a gaba zamu zo da wani bangare domin a larabci kana jin an ce alkhair ya ma huta tunanin ba kudi ba ake ne duk wani abu wanda dan adam yake so na ci gaba wanda bai iya koma cuta to shine ake ce mishi alkhair al-irabi na larabci an ce alkhair shine duk abin da mutum zai amfani da shi kuma a cikin shi babu cuta shine ake ce mishi alkhair ni han ce mishi ina son miliyar dubu dari di ba a cikin wannan jama'a a gaba za ka faɗi na ga kai kai ma a gaba za ka faɗi dukan mai mun gari wani kuma in ya zo ya ce ni kuma kawai zazzabi ne nake so ne nake warki duk yana cikin alkai wani kuma in ya zo ya ce wallahi ba wani abu bane kawai ni tension ce ta dame ni dan Allah so nake kawai a yanzu kawai kasa da ni ah an ce akwai wani dan kadan a wajen wani to mun zo wajen ka a dan kadan kin naka muke so mun ma daga parallel ka ba mu akwai wanda ya ce muku magana irin wannan abu amma yin jihati ma da zamu gare a bangaren kuɗi kadai mutum uku in suka waki ba lalle bane ma a samu kuɗin a wajen ka mutum uku yanzu a wannan masallacin mun kai muna akalla mun kusa arba'in ko talatin da biyar yanzu dan Allah ne na ce ina son miliyar ɗari yanzu na biyu na iya zo kasan nawa ne ma zai ce ina so to yan uwa kenan mu san da cewa duk wanda yake neman ɗaukaka karka neman a wajen kowa ɗaukaka a wajen abu ɗaya take shine wani Allahu subhanahu wa ta'ala to kaga Allah yana mana kashe yana ta kalku riki wasu mutane bakkan shawarar in dai ba yan cikin ku ba za su takaita muku duk wani abu wanda zai bakanta muku rai ba wanda zai zamanto bala'i a gare ku wanda zai manto masiwa Allah ce wa duma anetum su suna gudar ina ma wani bala'i ya wada muku duk wani abu wanda za ku tarkale shi ya muku nauyi ku kasa shine ma anetum kad badatil bagaba min aqwahihim tabbas kiyya da gaba kuka gani magashi nan ta bayyana daga bakunansu wannan maganar hadisi ya inganta gani ba sahihu muslim lokacin da aka yi yakin uhud munafukai lokacin da manzon Allah ya koma daga yakin uhud wanda muka wance ba yakin uhud an yi shi hijira tana da shekara daya cikin ta biyu wasu daga cikin malaman sira sun ce biyu cikin ta uku wannan ba matsala bane ka gane watannin ne suka saba ba a shekarar bace aka yi ta tsaka a tsakiyar shekara ne aka yi shi to babu matsala ga wannan to kalli kuma ce a yakin uhud ubangiji madaukakin sarki ya ba kafirai galaba akan dama Allah ya nuna mu a Qur'ani wa tilkal ayyam nudawilu ha bainan nas wa innal ranikokin na yaki mu ne muke kekkewa yasu tsankanin mutane bainan nas ana bi ma'ana bainal muslimina wal kuffar ko wal kafirin da gangam ne Allah madaukakin sarki yake ba kafirai galaba akan musulmi dan adiba a fayyace cewa su waye mummunan kirki su waye mu'mini wanda da baki ne suke baki dan Allah madaukakin sarki ya kara bambamcewa a tattace a gane waye musulmi na girki kuma su waye musulmi jabbi ina ba ta mun fahimta Allah madaukakin sarki ka tartar da to da aka yi wannan ka gane sai aka ce musulmi ko in ce galibi dai aka yi raunan an to shine wasu daga cikin sahabbai sun zo daga yaki wani yana dingishi wani an yanke mishi kafa wani an datse mishi hannu wani an yanke shi a gehen ciki wani an yanke shi a baya wani an mishi wani hodali sai manaukai suke cewa kaɗan ne ma aka musu Allah musa mu kai maulaya kaɗai ma ya goma ai mun gaya musu cewa daman karambani ne yanzu ai addini daman ku kaɗai ba kuta ba ɗari biyu ɗari uku ku zo duk ku saba manya-manyan kafarai na duniya duk gashi nan ana bauta lata da uzza da manata da hobala wai nan yan kabila suna bauta gumkin su mai suna kaza ku ku zo kawai ku ka saban addini ku ce na kowa ma ba daidai bane na ku ne daidai yan iska kaɗan ma kowa gani a gaba ma to daga cikin su wasu kuma saboda tsabar dariya gana ji ya suke nuna cewa ha ha ha ai a gaba ma ai wannan fara ce akai wannan yakin dan ne aka fara to shine Allah yake musu irshadi ta qad badatil baghdau min afwahi ai tabbas gabal ma ta fara bayyana daga cikin bakunan su me gabar da ta fara bayyana daga cikin bakunan su ai kadan ma aka musu ai mu ba haka ba muka su ai so muka yi wani a tire mishi kaf shi kuma wancan so muka yi a kwankwale mishi ido shi kuma wani so muka yi a tire mishi kunne so muka yi a zubda mishi hagora haka suka yi ta walwai wasu dariya kadai suka yi wasu kuma yadda suka furta wani abu a bakin su ubangiji madaukakin sarki ya ce kun gani ko jabban musulmi kun ga gaba ta fara bayyana daga cikin bakunan su Allah madaukakin sarki ce wa ma tuku fi suduruhum akbar to abinda suka boye a cikin kirajan su ya ma yi girma fiye da abinda bakin su ya furta kai da bayyana lakum al-ayat Allah ce tabbas mu dai mun bayyana muku ayoyin mu abubuwan da aka karanta a baya sune al-ayat shine hukumta hukumtan da Allah yake faɗa cewa kal ku yarda da yahudu da nasara ko ta kakar yarda da yahudu da nasara yahudu da nasara makiyan ku ne bisa san ku ko da daidai kwazar ayoyi da yawa dan kalmu koma ayoyin da tafsirin yau kaman guri ya gure kuma musan ba ayoyi ubangiji madaukakin sarki ce qad bayyana lakum alayati in kuntum ta'qilun tabbas mu dai mun bayyana muku ayoyi in har kun zamanto kuna masu hankalta to in ma baku hankalta ba dai abubuwan da ake faɗa haka nan ha antum ula'i tuhibbunahum yanzu kokin waɗannan kin su ne kuke so kaman awal a ce wani bayya san ka ba ranar ma ya iske ka gida da yi bai same ka ba so ya kashe ka kawai wata rana an zo a fada aka ce awwal ba kai so a duniya kai cewa ne wannan wanda ya zo ya kashe ka dan Allah za a dauke ka a cikin masu hankali in aka dauke ka a cikin masu hankali an tabbata cewa kai jahili in kuma a kai ba jahili bane to baka san ba abin da kai kamata ai a ce duk mutumin da ka san ya tsane ka wai ko da a musulmi nake magana ba ga hure ba duk mutumin da ka san ya tsane ka to kamata a ce kullun kana cikin shirin wani mataki zaka dauka akan shi saboda malam alka mutum an ce ya tsare ka ko da musulmi ne to ya samu dama yana iya cutar da kaddara in cutar ba ta shafi gangan jikin ka ya iya ma sheri akwai cutar da ta gayyace sheri a zamanin mu na yanzu ko a ce an ga malam alka da wance ana so a ce amfani kake da ita kaga Allah lalata ma suna a Hausa ke an ce kai mazinaci ne ko a ce wannan wani galibi tare muke kwana da shi in mun tashi da ya muga aljihunan mu babu kudi me ake so a ce kai menene kai barawun ko wannan wani da kuke ganin shi ya rena uwayen shi ta ina ake so a soke ka a nuna ma cewa kai ba mutumin kirki ba ne to duk lokacin da ka fahimci mutum baya son ka ko da a cikin musulmi to kai ka yarda ka bashi yarda ɗari bisa ɗari kawai ku rika tahiya da gehi da gehi a zama na faɗa ɗaya a yi hira in yana sabga in ya gaya ma ka je amma kai ka yarda ka bashi confiance kuma kai ka yarda ka rika shawara da shi to ina wanda daman kwata-kwata ma Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakizu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah ne da kanshi ya cewa duk wanda daga cikin ku ya sake ya rike su duk da cewa da farko ma la ta zo annahiya ya ku waɗanda kuke masu imani kal ku riƙe yahudu da nasara a matsayin masoya ku rika san su a zuciyarku ko ku rika taimaka musu da irin abin da za su cuci musulmi ko ku rika neman guri a wajen su ko ku rika san su a cikin zuciyarku duk wanda ya sake ya taimaka musu ko ya musu so yanda ake wa musulmi to ya tabbata da cewa gobe kiyama zai ganshi a cikin su hadda nuna tawjiruha wa man yatawallahum minkum yani almuslim fa innahu minhu tabbas wannan mutum yana daga cikin su to dan haka yan uwa mu san da cewa yahudu da nasara kai duka turawa ne da kuke gani wala ba masoyan mu bane 100 bisa 100 makiyan mu bisa samu nasosi na alqur'ani da su dole ta kafuruna kama kafaru bata kununa sawa'a sira gurel ina ma da dukkan musulmai na duniya gabaki daya su kawurce kawai a zamanto daya yanda su suke kawurce kuma ku rika kafirci kawai dukan mu shiga wuta tare na uzu billahi ta'ala min zalika ubangiji madaukakin zargi ce ha antum ula'i tuhibbunahum yanzu waɗannan jin ku ne kuke son su yanzu ku kin waɗannan jin su ne kuke son su wala yuhibbunakum su kuma an gaya muku bisa san ku wa tu'minuna bil kitabi kulli bambamcin ku da ku da su ko kun yi imani da dillin tattafan da Allah madaukakin sarki ya sauko daga sama kun yi imani da at-taura al-munazzalatu ala musa alaihi salatu wassalam kun yi imani da injila almunazzalatu ala isa alaihi salatu wassalam kun yi imani da alqur'ani almunazzalu ala muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam su kuma daga cikin wannan abubuwan da na zano kawai da littafi ɗaya suka yahudawa ba su raba da kowa kawai abin da ya huce na baya su kuma kiristawa banda bibil a kiristawa sun yarda da annabi musa ba su raba da manzan allah su kuma yahudawa ba su raba da annabi isa kuma ba su raba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu wayannan jama'ar da na zaro da cewa waɗannan su bisu raba ma da annabawa diya mu kuma mun yi imani da annabawa dukan su gabaki da lanu farriqu bayna ahadin min rusuli mu bin ma rarrabewa tsankanin annabawa kaga bikin su mu ce mun yi imani da wancan mu ya raba da wannan mu aqidal mun yi imani da dukkan annabawa wa iza laqukum qalu amanna a duk lokacin da suka haɗu da ku akan titi qalu amanna hisce mu ai mu ma mun yi imani da addinin musulunci mun yi imani da cewa alkur'ani sabjakke ne daga sama mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne Allah ya aiko shi wa iza kalau abdu alaikum al'anamila min al'anamil jam'ul anmulad in an ce al'anmulad shine wannan yankan na dan yatsa ina ba da mun bayyana shine al'anmulad in an ce kuma al'anamil kaga kenan da nan da nan da nan da nan da nan yankin karshe ne ya zo shine al'anamila wa iza kalau a lokacin da kuka huce ta gaban su ko a lokacin da kuka kadai ku kadai ba a tare da su ba abdu alai a a lokacin da suka kadai ka su kadai ina ba da man bayyana idan kun haɗu da su akan titi este ku yi dai abubuwan da ake faɗa akan ƙarya ce ake ya ku ce aka ce ku bugu ba imani da manzan Allah mu ne yanzu muke faɗi muku da bakin mu mun yi imani da manzan Allah mun yi imani da alqur'ani mun yi imani da addinin musulunci duk abin da kuka ji a wajen wani ƙarya ce yanzu mu ne ka kun ji daga bakin mu wa iza kalau a lokacin da suka kadaita su kadai su yahudawa su kadai ko kiristawa su kadai ba tare da kowa ba abdu alaikum al'anamila min algai zaka suna ciza yatsotsin su wannan yakin da aka yi na ranar niso ne duka a gama da su kaɗe ma yago wani kuma ya ci kam a wani makwabci na a nan madina wallahi da ya zo na gan shi a zo da ido ɗaya wallahi so ne a ce duka sun bankwale mashi idanuwa guda biyu kadi ba gani kun gamu da su sun ce sun yarda da ku sun yi imani da annabin ku sun yarda da addinin ku sun yarda da littafin ku amma yanzu gashi suna shawara a tsakanin su suna ta daman an kashe ka daman dukan ku an murkushe ku daman an rushe addinin naku wannan Allah ne yake ba ku labarin abin da bayyan da za a yi ta fuskar bincike ku gane kuma yanzu duk wannan wai abin da Allah ba da labari kuma wai a yanzu a kasar mu wai in ka dau gubernamal wai babu wanda suka hiba su kwamfiyar wai kamar yahudu da nasara yanzu dan Allah ina hankali yake ana Allah ce wannan mutumin bai san ka ɗari bisa ɗari in ya samu dama zai cuce ka shine wata rana in wance ba awwal ai ina gaya mu da Allah zai kaddara yau alhamis washe gari juma'a kawai aka wayi gari kawai information a television a radio aka ce wai a yau an samu wani kayan mamaki waye wani juma'a duka musulman da suke duniya sun mutu wallahi yahudu da nasara da sun irin sallar da tunda aka kula duniya ba su taɓa bayyana saboda daɗi wai daga inda za ku gane cewa bisa sama da yau za a wayi gari dukan musulman duniya kawai a wayi gari babu musulmi ɗaya ma kamar yadda na yadda na hudin haka kin akwai a cikin alamomin tashin kiyama haka kin zai so ina ba dan man fahimta idan duniya ta zo karshe kamar yadda manzon Allah ya tabbata Allah zai isko wata iska mai sanyi cikin dare duk wanda yake da imani daidai ba zan rayu ta karɓi ran shi ya annabi ta fa yabqa man la kai rabi ya wanda bashi da imani ɗaya ma a zuciyar shi shi kadai zai yi saura a gaba zamani zai zo kawai wanda za su yi saura a duniya hefi sai ka wurai a lokacin nan ne wani mutum wanda zai zo daga habasha zai je ya rushe ka'aba hadisi ne wanda yake sahihi kuma ba wanda ya sai mishi magana shi kadai zai zo ya mata ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kun ga yanda aka wa gidan wannan shugaban na yan shi'a a najeriya a zaki zaki kun ga yanda aka yi a tare kun ga yanda aka wa gidan ko bayan an nike shi ma an rubuje shi kasar gurin ma gwamnati ta zai bata su a kwashe aka maida shi hili kai ka ce ba ta uba yin gini wanda in aka gaya ma kuɗin da aka kashe miliyoyi kan da aka kashe a wannan ginin to wannan mutumin ya zo haka zai wa ka'aba kuma ya daga murya ya ce in akwai uban da zai hana ya zo ya hana ya babu ya dama babu musulmi ba kuma cewa Allah ne zai kare shi kuma Allah ya kyale shi dan saboda azinin shi ne li yahmidu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun Allah madaukakin sarki ya kadartar da mu da haka ƴan uwa wannan labarin da Allah yake bamu wallahi ba wasa bane da gaskiya ne yahudu da nasara bisa san mu ko da daidai kwazar duk wani abu da kaga yahudu da nasara zai ma wanda kai kake ka taimako ne billahi alazim ba taimako bane akwai wani abu da ya dan dan ya cimma gurin shi a gaba kal ka dauka cewa wai da wannan abin ya taimaka ma ne ko dan ya kare ma lahiyarka ko dan ya kare ma mutuncinka ko dan ya baka wani matsayi a gaba a'a shi ya baka ne ka gane dan ya samu wata dama ya sa ka yin abin da Allah ya hana ko a ina ne yahudi ya ma wani abin karka dauka cewa taimakon ka ne cutar ka ce ba ku bane wai an faransai kuke taka do an bazo ne to duk abin da nasara ya baka dai ba da kuɗin ka bane ba nema bane kai ta hanyar wani abu wanda ka mishi da ƙarfi to billahi alazim akwai abin da yasa yi wani abu amma wai karka dauka cewa wai dan tausayin ka ne ai ana cewa ai suna zawa saboda tausayi suna allurar kaza kaza a ba ƙarya kake wanda Allah ya ce bai san ka zaka rika tunanin ya ji tausayin ka in ka ji an ce tausayi to dole sai soyayya ka ubangiji madaukakin sarki da yace wa min ayati annaka laqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ila tabi wa ja'a bainakum mawaddatan wa rahma kaga tausayi kuma yayin da soyayya ta biyo ba to duk wanda kaga yana taimaka maka ka iya cewa ai san ka ne kigo to bayya ma san ka tukun ma ya taimaka maka ma'ana kina yana taimaka ma ne saboda wani abu da yake jiri a gabe saka wanda bala'in da zai sabka a kanka da cutar da zai maka to in ai rubin ya abin da ya baka a kashi 100 cutar da ya mahali ya biyo ka bashi Allah madaukakin sarki ya katartar da mu wai za ka lau a lokacin da suka kadaita su kadai suna shawara abdu alaikum al'anamila min algaiz za ga suna ciza yan yatsotsin su saboda tsabar bakin ciki da jin karin cewa irin bala'in da ya same ku su a wajen su kadan ne daman a ce yayi haka qul Allah ya ce manzan Allah ce musu mutu bi gaizikum ko mutu da bakin cikin ku inna Allah alimun bi zati sudur lalle Allah madaukakin sarki masani ne dangane da abinda kirajen halittoti suka tattare ta haka ya bayyana musu ya tona musu asiri in ta inda kudi ba akwai sauran lokaci muna so za a yi tambayoyi a cikin awal guda sauran lokaci ko na'am na'am jika in tamsasu tamsaskum hasanatun tasu ko kuma tsaya mu karanta sharhi in mun samu dama kuma ya karanta ayat ko kuma shikari tunda tafsiri yana da alaka da wannan na'am in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibukum sayyi'atun يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط Ubangiji madaukakin sarki ta in tamsasukum hasanatun tasuhum in kyaukyawa ta shahe ku tana bakanta musu rai in aka yi katari kun je yaki kun samu ganima mai yawa kun zo kuna dariya kun fatattaki makiyayi kai sunan ka mutanen na kusa samu galaba kuka da sama ka dan banza ba su san baki a gaba ki da yakin yake ya ji ai ba kariya ba kai ai a gaba sa game da yan gari kaza ka hore zuwa ne su san sa ba ai ba kamar lasa bane in sun ga kwanci galaba yanzu kuma suna jiran a gaba wani bala'i ya same ku in kuma aka yi katari kuka zo basa kuma su muku dariya kuma su faɗi mummunan kalamai akan ku Allah yana tona mana ku kai daga cikin sahabbai wanda me ake cewa asiri kuma da wasu daga cikin kafirai na geyi wa in tusibukum sayyi'atun in mummuna ta shahe ku kuka je yaki aka lallasa ku ko aka yi katari ku samu basa ya farahu biha za su rika farin ciki cewa yau mutanen an zo fuska a bace mutanen ga sanan wanda suna dan gishi ba ya gaya musu yau da masa annan su ne ba karambani bane daman tarka ne su ba kabba ba gare su a gaba za su iske babban bala'i wa in tasbiru wa tattaku amma Allah ce in kuka yi hakuri ku musulmi wa tattaku kuma kuka kiyaye dokokin Allah kuka ji tsoron Allah la yadurrukum kaiduhum shay'a wannan dubarorin nasu da cutar da abubuwan da suke tsara na bala'i ko wani abu wanda zai fada kanku to ba abin da zai cuce ku ko da daidai ku zarra a wata kira'ar wa in tasbiru wa tattaku la yadhirukum kaiduhum shay'a inna allaha bima ya amaluna muhit lalle Allah madaukakin sarki dangane da abin da suke aikatawa mai kewayewa ne da ilimin shi yaqulu tabaraka wa ta'ala nahiyan ibadahu almu'minin an ittikhadil munafiqina bi banata ubangiji madaukakin sarki wanda albarkokin shi sun yawaita yana mai ba da labari da han dangane da mummune waɗanda suka yi imani daga riƙal manahukai a matsayin abokan shawara ba ma wai waɗancan yahudu da nasara ba manahukai ma wanda ba a yarda ba da imanin shi ɗari bisa ɗari wanda ana kwankwantan cewa in an yi shawara da manzan Allah dangane da ɗaukan mataki zuwa yaƙi na gaba ko ta shawara wanda musulmi ne kaɗai kamata a ce sun yi an gan shi a tare da kafirai a ral ai shawarar da shi kaga ana tsammanin cewa me ka musu ka ba su labari ko to kalka yarda wannan musulmin ma ka dauke shi a matsayin shawara wannan ayar awwal tana nuna mana cewa ko da a cikin mu musulmi in an fahimci akwai wani manawiki to bai kamata ba in za a yi shawara ta ci gaba a ce yana nan in yana nan kar ku yi shawara kaga ku ba da randebu a wani guri ku yi kayan ku ko kuma in an yi kadari ki bayan yayi mu muku wani zance daga wani guri to kar ku yarda ku kaba zancen nashi a kota Allah ka dardar da mu ayyaqaliunahum ala sara'irihim waɗanda suke sun kayo wa mutanen banza a bisa kan abubuwan da musulmi suka koyi wa ma yabu maruna huli a adaihim da abinda suke koyewa zuciyarsu ga makiyansu wal munafiquna bi juhudihim wa taqatihim da kuma munafikai dangane da kokarin su da irin abubuwan da za su iya na manawaci la ya'luna al mu'minina kabalan ai basa takaitawa mummune duk wani abu wanda zai cuce su wanda zai wahala akan su yas'auna fi mukalafatihim kullum munafikai suna gaugawa tahi a cikin sabawa musulmi wa ma yadurruhum bi kulli mumkinin kuma suna cikin gaugawar yin duk wani abu da zai cuci musulmi ta dukkan irin abubuwan da za su iya yi wanda zai iya yiwa wa bima yastati'una min al-makari wal kadi'a kuma suna yin duk wani abu wanda suke ga za su iya na kulla makirci da duk wasu hanyoyi na yaudar da zamba wa yu'adduna ma yan'atul mu'minina ko ma ya'anutul mu'minina wa yukhrijuhum kuma suna yin abin da duk wani abu wanda zai munana siffar mummunai kuma da abinda zai fitar da su daga cikin wani abu wanda yake na warin ciki waya shukwa alaihim kuma suna duk wani abu wanda zai tsanani akan mummune bisa so kullum a ce mummune suna cikin zaman lahiya suna cikin shawara ta warin ciki so suke kullum a ce kawai musulmi suna mene suna jaje suna cikin damuwa Allah raba mu da mana wuce eh wannan wannan ke mai yake sunan ayat an yi daidai a fassara wannan hadisin na gaba kenan ko yake cewa وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما من حديث جماعة من حديث جماعة منهم يونس الإمام البخاري ده نسائي ده وسن سروت من حديث جماعة منهم ده حديث وسو تارم رويتا منهم ده تكنس أبو يونس ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق sun samu labari an zuhri daga al-imam zuhri ɗaya daga cikin malaman al-imam malik ibnu anas rahimahullahu azza wa jalla ana abi salama daga abi salama an abi sa'id daga abi sa'id anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi kare tabbata a gare shi yace ma ba asallahu min nabi ubangiji madaukakin sarki bai taɓa bari kuwa wani annabi daga annabawan Allah kun san min nabi ne jumla ce na kira ai min al anbiya ake min nabi ya'ani min nabi min al anbiya li'anna jumla na kira tufidul umum tana tana tana aiki ne da dukkan annaba Allah madaukakin sarki bai tauba aikuwa wani annabi daga cikin annaba walastakaraba min kalibat Allah bai tauba kaliban tasu a wani kaliba bayan wani ya mutu a sa wani kambacin wanda zai shugabanci wata al'umma illa kana talahu bi dana tani eh wallahi wannan kaliba ko wannan shugaba ko wannan annabi ina fatan fahimta ya zama to yana da mataimaka guda biyu bi dana tan mataimakin guda ta amurhu bil khair tana umarta shi da ya aikata aikin alheri wata hudduhu alai kuma tana zaburar da shi akan yi ko ya manta yadda tana mashi mun gane idan Allah madaukakin sarki yana son shugaba ya yi adalci sai gama maka waziri mutumin girki in kai alƙawari cewa zaka gina makaranta sai gama sai tana maka idan ka huddo kuɗi zaka raba sai ce wane eh wane ya kamata a ba kuɗi da yawa saboda ya hisa karamin gari wane ya kamata a biya kuɗi ya je Amurka saboda shi dan talakawa su kuma suwane suna da masu ƙarfi a gidansu akwai suwane suwane ko su karin kansa in sun yi takaici sun haɗa kuɗi su iya biya mashi wannan shine adalci awa wanda da ya iya ba wanda ko yake da wanda za su mashi shi kuma ya kyale shi to amma mutane haka ga suna wa wanda suke da ƙari kuma suna kyalewa wanda ba su da ƙari kaga shi kuma tsarin musulunci ba haka bane shi musulunci a tsarin shi ka lura duk wanda zai iya ba a mashi wa ake ba wanda ba ya iya aka samu mutane guda biyu duka ilimin su daya kuma dukansu ka gane ana buƙatar a tura su kasashen waje ko kasashen larabawa don su je su samu mene kwarewa akan wani ilimi wanda wannan ilimin zai so- zai zai zai amfani mene jama'ar musulmi na duniya gabaki ɗaya ɗayan shi dan mai kuɗi ne ɗayan dan talaka ne kuma ya aka bada plus ta jirgi guda wanne ya kamata a taimaka ya fi eh dan gidan talaka saboda shi dan mai kuɗi ne a zunzurutun cewa ba burusu bane aka samu kawai kuɗi ne zunzurutu ake biya aje ayi karatun ana bada miliyan 100 shi zai iya cirewa ya bada dan shi shi kuma dan talakan aka ce ana bada 200 ya ina gas da san mili to kaga dan kusan maqasidu shari'a gaskiya manuhal musulunci wala manuha ce bai kyau duk wanda kaga yana sukan musulunci ko yana zage shi wala bai fahimce shi duk wanda kaga yana sukan musulunci wala bai san ba addinin musulunci maqasidu shari'a shine a taimaka mai karamin ƙari shi mai kari ba taimaka mashi ba ake a ana bukatar in za a taimaka shi ma ya kawo bakin kokari shi to amma kun ga zamanin mu na yanzu aka juye yanda musulunci ya ce a yanzu kuma ba haka ba ake ya kaga da dan talaka da dan mai kudi sun yi bak ya ga shi dan talaka pointin shi ya kai lokacin da za a iya bashi bak ka gane shi kuma wancan dan mai kudi pointin shi ya rage ya kaga an juye ta wannan dan talaka an maida ta dan mai kudi shi wannan dan talakan kuma wannan pointin ya dauke a ba wancan ya ta shi bai samu saboda Allah wa ayyu zulma wa ayyu zulmu a azamu min zalik a zalimci ma dal akwai zalimcin da yi wannan wanda yake na kashashe ka ƙara na kasashe kuma wanda yake daukakeke ka ƙara daukaka shi to ƴan uwa irin wannan abin duk mai irin wannan abin a gobe kiyama Allah ya walakanta shi duk wanda yake daukan wankin wani ya ƙara wani lasiya ma wancan wanda aka ƙara ma wanda dan mai kuɗi ne ko dan wani babban mutum ne wannan wanda aka dauke mishi wankin shi shi kuma dan gidan talaka ne wallahi duk wanda ya irin wannan abin wallahi a gobe kiyama yana da matsala a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wa bidanata na ta'amuruhu bi su'i kuma mataimakin guda shi kuma yana umarta shi da ya aikata mummuna a kama wani a zalimce shi a kullewa ne kal abawa ne a yankawa ne a kashewa ne wata hudduhu alai kuma tana zabarsa da shi akan yin zalimci wal ma'asumu man asama hullahu kawai tsarari wanda Allah ya kare shi to Allah sa mana ciki wanda Allah ya kare wannan hadisin hadisi ne wanda yake sahihi ina ba da man fahimta zamu iya tsaya daga nan yau wa ma kana min sadiqin fa min Allah wa ma kana min khata'in aw zalalin aw nisyanin fa minni wa min ash-shaytan wa astaghfirullah li wa lakum dan wa iya dan rage wa tambayoyi duk da cewa ya kamata tunda mutane sun fara hadartuwa a wani rubuta a kai yego saboda cewa wata tambaya in aka yi wanda mutane kamar suke ga cewa akwai shubha kaga ba a san ba cewa waye yi da ko babu matsala ɗan uwa wanda za su fara tambaya su fara sauran mumanti hudu na na Muhammad Bashir na na na na na in riba ba ta iya shiga a nan in riba ba ta iya shiga a nan na farko ba a wajen shi ba ka saya na biyu kuma har da ku yi ba sharɗi a ciniki cewa in ka medo za ka gara mishi kaga bai ma san ba da cinikin guda wancan riba ba ta iya shiga kaddara wanda ya saya ma na farko ma kai yanzu kana maganar wani ko ka je kasuwa ka siyo takalmi jika kai a fahimtar ka a harsashen ka kawai ama daidai kawai kasa a leda kawai kana zawa gida kana gwada kaga ya tsaya bakin nan kaga ya ma kaɗan gina ko yanzu da ka maida mishi ya ce ayayya tsoro ta ai ciniki ya kare ya kada ka gobe kada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masu ciniki guda biyu duk abin da suka yi kowa yana da zaɓi ya tasa ciniki matakar bisa rabu ba kai yanzu sati guda bai kewaye shi kuma a musulunci kawai yanzu in kuka yi ciniki da awwala na saluda kawai a cikin wannan masallacin kaga wannan mazaunin kawai in kuka sake aka watsa to salamu alaikum ka je gida je gida babu maganar kuma tashin ciniki in kaga ciniki ya tashi to akwai illa shine akwai wani aibu wanda salulal awwala da take da shi kawai bai gama shi kuma na a musulunci wajibi ne awwal kai mene ka mai da mashi kudin shi mai da masa lulalika kaddara ma a wajen wanda ya saya ne to in ya koma ya ce ya mishi kaɗan to duk abin da ya faɗi ya ka ƙara mishi in ka ga dama ka ƙara mishi ya baka wani in baka gaba dama ka tafi da takalmin ka kai ka san abin da za ka yi da shi don haka babu riba a cikin irin wani ko wanda ya sai amana farko ne babu riba ballantana wanda bai ma san ba cinikin da kuka yi da wanda wanda ta iya yiwa ma shi yanda yake sai da takalmin kai da kake magana da ƙarin da ka mishi kuɗin takalmin shi ne ka biya mishi na'am yawa ke na'am na'am eh mun taba yin bayani a masallaci na bakar na san kun mance wata bai wala Allah muku mance wanda ta bada ajiya da wani makudan kudi shi kuma dan ya bada ajiya kudin arme ita kuma kawai ta sai ka amfani kaman gujiya kaman su guli guli kuma diba ina lokacin da kakayi kuma aka ce riba to shine da aka ce riba kuma take tambaya cewa wai riba ita ta iya cinta ko ba ta iya bacinta ita ce an bar abin a baya da farko ma bai kamata ba ki kasuwa da kuɗi wanda ya tinkari kusan miliyan ɗari wani abu saboda cewa in bala'i ya faɗa wannan abin da kika saya na kaddarawa zai rama ka gani to da haka kenan idan kai kasuwa da kudin wani a malikiya kana iya cin riba mun gane amma a fiqhu sunna shine saboda wani hadari wanda zai zo ka gane akwai shubha zan ambaci shubha shine kahin kai kasuwanci da kudin ka gaya mishi in ya yarda he kai in bai yarda ba he ka mishi ajiyar kudi ka san me bambancin wani abin da na wadi guda biyu a musulunci a fiqhu sunna idan malam alkaya kamun ajiyar yan miliyan eh na ajiye ta irin inda nake ajiya kudi na don barawo ya sace ko bai ban na rawa mishi kai tunanin haka yan miliyan haka kamun ajiya aka sace kuma babu ramuwa amma in na yi sake na sa ta afoshi na bayan yana yadda ko na sa a wani wando na rataya a magewa ko na dora a saman taga ko na ajiye a kasan matashin kai to in aka zo aka sace zan rama maka haka manzon Allah ce duk wanda ka bashi ajiya in dai ka amince mishi to in kudin ya to zanta annabi ya ce babu ramuwa kar ku dauka bidiyo ne maganar annabi ce ina fata mun bayyana to yanzu a lokacin da ta baka ajiyar jika 400 kaga jika 400 ta baka ajiya ko kaga a musulunci ai da za ka ajiye ka katange ta ka ɓoye irin yadda kake ɓoyewa kuɗin mun gane a sunna ta manzo Allah an sace ai babu ramuwa ko to me zaka ce in ka sai kuli kuli kuma barawo da ya zo sace kuli kuli akwai ramuwa ko ba ko mu gane ba da kuɗin ne dai kuma ka sai kuli kuli da barawo ya zo duka heji da kuli kuli akwai ramuwa ko ba me ya janyo ramuwa sakaci a daidai yake da yadda na waɗi muku shine kudin in sa shi ko a ajihun baya ko in sa matashin kai ko kuma in sa a wando in rataye a magewaya ina wannan bahun guligulin da ka sa shine sagatin yau dawa kuka yi ka sai bahun guliguli kuɗi na baka ajiya in za a yi armin karɓi kuɗi na to da haka yan uwa mu kiyaye wannan bigihun sosai idan mutum ya baka ajiya da kuɗi ka je kai kasuwanci to in kuɗin duka yi limi duka zaka rama mishi sakaci ne ga mishi saboda kabba ce kai amma su a malikiya in kasuwancin ya yi resir su a malikiya sun halitta ma riba ko ka gane sai dai amma hawan kaho ne zaka yi amma ni abin da na fahimta a fiqh sunna kal ka yarda ma ka tarki sai wani abu da wannan kudin sai ka ga yawa example yanzu malam alka ya kama ajiyar da ya san me da ce malam alka ina nemo da alhurma na saba ina sayan bahunan guli guli da kaka kuma ina samun riba da Allah babu matsala na iya sayan bahunan guli guli kai ma malam alka ka san da wani abu da kana da yanci ka dora mani sharri eh babu matsala ka iya sayan bahunan guli guli amma in suka lalace kai kai asara ha yo asalin kuɗi nawa ne in baka mance ba wannan bahunan kulikulin ma ɗari biyun ka tafi aka yi wani dan ɓarya kawai ɗan lokaci ka ɗaya gare su ko aka yi ka tari gara ta gare su ta mai da su ƙasa asara ta zo ba ta zo ba to amma akwai sharɗi shine in bahunan kulikuli suka tozanta ko suka lalace ni bane da asara eh na yarda kaga ai abin kuma warai ne ai ba shikenan je in saya kuma duk abin da ya zo in aka samu asara ni zan yi tuku in aka samu riba kuma ba ruwa na da malan alka in ta nan aka samu riba ta wace ina ba dan mun bai ko kuma malan alka in ya ga dama ya ce mini eh na yarda kai haka dai amma a ribar kashi uku zaka bani kashi dai ka dau kashi ha asalin kudi nawa ne to diya hada tsayi wani abin kaga duk da a ce ana biya fiqh sunna zaka ga abin duka in aka yi dalla dalla kaga wala abu ne mai kyau to a fiqh sunna shine kalka yarda kai kasuwanci da kudin wani baka ga ya mishi saboda wannan illar da take da wannan shubhar da nawa Allah ka darajar da mu na mai yawa kenan iga ne aiwa dai na wai kamar yan bida da suke cewa an yage mu wai sharfi gare shi ba san karya ba san yanne ba san da arzikin da ne ko ko wani to wannan amsal ina ga ai a masallaci mun bada ta bara ko cewa shi gemu bashi da wani sharadi kawai hutowar shi kawai shi duk wanda gemu ya hutowa shi dama abinda annabi ya ce ko ukul liha yace mene wa juzzu shawarib wa khaliful yahud ku cika gemu in ya hutowa ko bai hutowa me ake nihin cika gemu a wai me ake nihin da cika shi gyara shi yawan sarce shi ka gane da yawan shafa mashi da tsatsare shi dan kalle to zanta gado na dan kalle ukur tata dan kalle ya lalace shi ne ake nihin da ukuful liha kuma kalku ya rako ka aske shi saboda in kana yawan aske shi bai taru ba to aske shi kanshi ba shi ma laifi kulura abin da nake ne ba ta talba shi ta tal haramci ka ba irin ne za a rubuta ma ɗin gina manzani ne za a rubuta duk wanda ya sake ya je ya ba wanzami kawai ya mishi tattal irin na mace ya aske ma gemu duka to za a rubuta maka kaba'ir babban zini ne ka aikata kuma shi wan zaman da ya aske ma shi ma za a rubuta mashi zinihi babban ina fata mun fahimta magana da rage muku rage wani ma an ka rage diyawa ta yadda zaka lallasa shi dan kada ya sauki mene zama diyawa to shi kanshi ma saba shari'a da haka yan uwa kenan mu san da cewa gemu bashi da sharadin komai ko duk wanda ya hudowa shi ne kuma yanzu example in mutum yana da hankali in aka ce ma duk wanda ya ajiye gemu bai yi bakariya bai yi bazzana da ya riga cin abinci a titi wasu abubuwa ne suke zanuwa da yawa to shi wanda bai ajiye bage mu shi kuma ba shi damar haka kai da baka ajiye bage mu an halitta ma ƙarya a musulmi akwai wanda aka halitta mashi ƙarya banda wancan ƙaryar guda uku da annabi ya ware ta a musulmi akwai wanda aka halitta mashi yin zina a musulmi akwai wanda aka halitta mashi shan giya akwai wanda aka halitta mashi zage-zage kawai ya halitta kai zage-zage amma in baka da gemu kai kuma da kake da gemu kai sharɗi ne ka kiyaye dai kalka yi zagi gemu ho gare ka yan a hausa gina ni daban ne da gemu kawai na ga dama yan yi dalilu ka zagi daga kaji magana wannan ka san daga wajen jahilci ta hutu da haka gemu ba shi da sharri kawai in ya hutu maka wajibi ne akan ka ka rika kula da shi har ya zama diyawa kuma a duka annabawan Allah tun daga annaba Adam har zuwa manzon Allah babu annabin da bai aje ba gemu da haka yan uwa kada a rika muku shuba hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi a duka kakabjin annabawa babu wanda bai aje ba gemu ka koma al-Jami'u li ahkami al-Qur'an na al-Imam al-Qurtubi kalkashin wa izibta ala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna za ga Allah madaukakin sarki ya jarraba annabi Ibrahim da dokoki guda goma kuma annabi Ibrahim ya tuka shi kuma Allah mishi alƙawari sai kala inni ja'iluka linnasi imama ni mai sanya ka ne shugaba ga mutane zaka zama to he kai ne za a yi kuma duk abin da kai aka yi an tsira to za ga daga cikin wayannan dokokin guda goma har da tuka gemu dan haka annaba babu wanda bai aje ba gemu dan haka duk wani abu mutum abin da zai faɗa kar ka yarda ka rabu da gemun ka kyale shi wai mutane wai aka ce aka tambaye wani malami wai mai hukuncin askiya gemu ya ta yi mai ja'izi ne ko makaruri kwankwanto mai ja'izi ne a ai ka san me yasa abin da ya tuno cewa duk inda umarni yake abi ne yake da farko ka san menene ya so ya bada fatawa ne a malikiya eh ga cewa lalle malikiya ta shiga bata gudashi ba yanzu ka gane ya tsaya a tsaka yace ja'izi ne in yace ja'izi kaga kenan dan babu umarni a tsaye da gefe ko ba gane ba a usulul fiqh ne ke magana duk abin da kaga an ce ja'izi ne babu inda aka ce ayi kuma da ba a ce ba ina ba ta mun bayyana da daga baya ta yi to shi dai aske ya gemu ko dai ya zamanto ja'izi ko dai ya zamanto makaruni wannan wayo ne kuma aka kasan me ya tuno saboda dukkan lafazzukan hadisan tsaye da gemu in wani lafazi ne zaka san umarni ne annabi shi kuma duk inda umarni yake abi ne yake ko wajibi ko me shi kuma mustahabbi shari'a ta ne ma ko bata ne ma duk inda mustahabbi aka ce in aka ce ayi kaza eh ba bai eh wannan yake a cikin wahi daraja a wajen Allah wanda ya yi example annabi ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli ni da zan yi sallah yana dora hannu saboda annabi a rayuwar shi tun daga farko har karshe yana dora hannu ya mutu ko a sallar farilla ko nafila ya sabanin da aka yi a sallar gawa ina ba da mun bayyana da na zo ni nake dora hannu a sallah kai baka dora wahidan da a wajen Allah wai wahidan da ni wata aka yi in yi yana kai kuma kaki kuma in ka diba muwaffa kanan nasu yu'maruna bi an yaba'u aydihim min ala sudurihim bi salati mutane sun zamanto annasu bi ma'ana as-sahaba yu'maruna ay ya'muruhum an-nabiyyi a ya'muruhum an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi an yaba'u aydihim ala sudurihim bi salati mutane sun zamanto a lokacin manzon Allah ana umartar duk wanda ya zo sallah ya dau hannun shi na dama ya dora a saman hagun akan kirji riwaya tana cikin muwatta ta al-imam malik daga lays ibn sa'ad daga sufyan as-sawri kuma daga ibn wahab almajirin al-imam malik daga suhunun suhunun da almajirin al-imam malik daga ibn wahab har almajirin shi kuma ibn wahab daga sufyan as-sauri shi kuma yace ya ji daga sahabbai sun yi akida sun ce sun ga manzon Allah da idanuwan duk radda zo zai musu sallah ya dora hannun dama akan hagu akan kiri hadisai akan dora hannu mutawatirai sun mutu a karyata su duk wanda kaga yana karyata hadisin dora hannu kwata kwata ma bai baka in kuma ba haka ba to sai rai abi take da ko dai baka yi karatu ko kuma kawai dan ya saba mazhabinka ya saba wa fatawal mazhabinka kawai shi yasa kake kushe shi amma duk wanda yake karanta littattafan sunna ya tabbata cewa babu ma sabani tsakanin malamai akan dole hannu babu sabani a duka malamai na duniya salafan wa hadisa da wanda suka wuce wa'ancan da yan yanzu babu inda aka yi sabani akan dole hannu babu shi inda zaka samu sabani shine wajen mene sallah hannun a sanye shine aka yi sabani na subhanaka allahumma ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وما كان من صدق فمن الله وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa a rika bibiyar hujjoji a harkar addini kar ku rika aiki kawai dan wani malami ya shiga radio kawai yayi babatin shi kawai yayi ra'ayin shi gobe akwai muhabara yan uwa a gidan muktar ina fatan mun fahimta